mu a wannan yammaci na ranar asabar tara ga watan safar shekara ta hudu, bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma biyu ga watan sha biyu shekara ta biyu. takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'ul kabir kafin darasi na yau ba laifi idan da 'yan tambayoyi suna iya gabata tambaya ta farko dan uwa ke cewa menene hukuncin yin masaffa a musulunci lafazin musaffa asali dai kalma ce ta larabci to amma sai aka yi amfani da ita a yaren hausa in aka ce musaffan ma'ana abu wanda yake abin tacewa domin an ciro shi ne daga assafa assafa shine wato taciccen abu kenan me ake nihi da musaffa shine wato tace haddata alkur'ani duk wani kurakuranka a gyara maka su wanda in a larabci za mu kirayi irin masaffa abinda za mu kirayi ta shine mudarasa me ake cewa mudarasa shine ka karanta ina ji nima na karanta kai ma kana ji asalin musaffa ta wuce matsayin an cewa ya kamata an gane ku sai dai a ɗauke ta matsayin sunna ce mustahabba amma fa da sharadi ba musaffa irin tamu ta yau ba don ita musaffa ibada ce dole sai an gina ta akan kyaukyawar niyya ba don na nuna maka cewa na fi ka ƙwarin tilawa ko kuma wanda yake nesa ya ji zaƙin murya in ta kasance akan wannan tsari to haramun ce saboda duk aiki na ibada wanda zai rikida a yi shi saboda neman duniya wani abin amfani in ma yabo na jama'a ko wani tarkace to wannan haramun ne kamar yadda ubangiji ta'ala ke ce da mu man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وبادل ما كانوا يعملون kamar yadda can cikin suratul isra ke cewa man kana yuridu al'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura wa man arada al'akhirata wa sa'alaha sa'ayaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura to don haka dole ne masu masaffa in har yi za a yi ta zamanto halattacciya to ya zamanto da kyaukyawar niyya shi ne na a samu nacewa game da karatun alkur'ani wanda yake da kurakurai a gyara masa wanda yake da raunin tilawa tilawarsa ta yi kwari wanda sau da yawa inda shi kadai zai kadai ta ba zai yi ba to amma in aka zo aka haɗu a cikin jama'ar zai iya yi to in dai akwai kyaukyawar niyya wannan matsayinta mustahabi ce asali game da yin musaffa ko kuma mu ce mudarasa shine hadisin da yake cikin sahihul bukhari a duk watan ramadan jibrilu alaihi salam na zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su yi mudarasa ta alkur'ani jibrilu ya karanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya saurara sannan kuma shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta Jibrilu yana sauraro an gane ko wannan hadisi shine asali dangane da mudarasa ta alkur'ani wadda ake kiranta da musaffa in har an samu kyaukyawar niyya game da yin musaffa wannan matsayinta sunna ce mustahabba to amma idan aka zauna dan wato nuna gwaninta da nuna kwarin tilawa ko kuma neman birge mutane da sauransu to wannan ta haramta kuma musamman irin yadda yanayin ta yake a yau wanda kasancewar abu ne wanda ake yin shi fi sabilillahi ya saba ma karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ba makasudin kawai abinda ake fama a nuna ma mutane cewa mu masu yi wanda kasancewar su da yawa kasancewar misali irin lasifika tsakaninku ne fa za ku yi na wanda yake da kuskure a gyara masa kuskurensa amma menene fa'idar sanya lasifika tare da cewa kuma akwai cutar da jama'a wanda cutar da jama'a haramun ne saboda duk wanda yake makwabtaka da nan ba zai yi bacci ba wani dan uwa yake gaya mu akwai mutumin da ya si da gidan shi daga inda suke makwabtaka akan wannan ya gaura ba don komai ba saboda shi da iyalin shi ba sa samun bacci kuma menene fa'idar a ce sai an sauki wanda mazan Allah sallallahu alaihi wasallama na nuna mana cewa duk wanda ya sauke alkur'ani kasa da kwana uku bai san inda alkur'ani ya sa gaba iya abin da ake bukata in sauke alkur'ani za ka yi ka sauke shi a tsawon sati kamar yadda mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna ma abdullahi ibn amr ibn al-as wanda farko mazan Allah ya masa je ka a wata guda ka sauke alkur'ani ya nuna yana da kokari da kuzari a ƙarshe manzon Allah ya nuna masa cewa sati guda shine ai in ka diba Qur'ani zaka ga misali wanda suke ce mishi ake ce subu ake ce mishi wanda an karkasa yau kai kaza yau kai kaza a tsawon sati ka haddace alqur'ani ma'ana ba ka haddace alqur'ani ba ka karance alqur'ani ko mu ce ka sauke shi shi makasudin sauko da alkur'ani shine a karanta a lura da abin da yake cikinsa a fahimta kuma a yi aiki da shi kamar yadda Allah ya ce a fala ya tadabbaru na alkur'an walau kana min indi ghairi Allah la wajadu fi ikhtilafan kathira a fala ya tadabbaru na alkur'an am ala qulubin aqfaluha kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wal yatadhakkara ulul albab don haka kasancewar in ka diba kuma mafi yawan magabatan kwarai ko nan mafi yawa in ka ga mutane suna musaffa wallahi suna da kyaukyawar niyya akan haka ba don komai ba don tilawa ta zauna wanda yake da kurakurai a gyara masa kuskurensa wanda so da yawa inda ba za ka zo ba ka zo a zauna a yi da kai sai a yi kwana da kwanuka baka karanta ba daidai da izini ɗaya na alkur'ani ba an zo ba ne ba don a burge wani ko kuma a dan a nuna gwaninta ta tilawa to amma irin wannan na tsarin cewa a zo a sanya lasifika a kwana ana yi aka keɓanci wasu lokuta na daban wannan gaskiya kasancewar ya saba ma karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in niyya ba ta yi kyau ba maimakon a samu lada sai dai zunubi wanda kuma dan uwa ke gaya mu tabbas ya ce ya gani da asusu ake yawo ana karbar kudade a wajen yan kasuwa cewa su kawo kudin karatu na rana kaza da ake yi kuma wani dan uwa nan yake tabbatar mu aka tsira a gidan shi ana yi sai yake dan hudu wani agaji da wasu kudade ana rabawa da abinci wani lokaci sai aka yi katari yayi bulaguro da yayi bulaguro sai aka ki da ya dawo sai aka ce ba a yi bai cin yasa ba a yi ba a baka nan ya ce to daga yau shi kenan kenan kaga dan dan wannan abin da yake badawa ba dan Allah ba aka zauna ake yi don haka asalinta suna ce mustahabba ita ce dai a larabci mudarasa ake kiranta a hausa a kiraye ta musaffa musaffa ko kalma ce ta larabci ma'ana abin tacewa ma'ana ana bukatar a tace ma jama'a tulawus ya zamanto mai raunin tilawa ya samu tilawa wadda take mai kwari wanda yake da kurakurai a gyara masa kuskurensa wanda mafi yawa da ita musaffa galibi sai malamai waɗanda suka kware akan alkur'ani waɗanda suke almajirai su ne za su zo su zauna suna yi su kuma suna jin su inda suke buƙatar a gyara musu a gyara musu dalili akan cewa kada ka daga karatun alkur'ani har ka cutar da wani akwai hadisi wanda yake sahihi maza Allah sallallahu alaihi wasallama cikin dare ya wuce da gidan Umar ya ji Umar na karanta alkur'ani na kugawa ya wuce da gidan abubakar sai ji abubakar ya sadda can ƙasa ba a ji sosai da aka wayi gari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba Umar labari yace na wuce da gidanka jiya naji kana buwa karatun alkur'ani manzon Allah yace ka dan sadda Abubakar shi ko ba a ji manzon Allah yace masa ka dan daga kaɗan. to don haka kaga kasancewar a nan me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana Umar ya kuga sosai saboda kare ya cutar da waɗanda suke makwabta duk abin da zaka cutar da makwabcinka wannan haramun ne karka kalli cewa karatun qur'ani ne ibada ne wallahi sai dai ka dau zunubi cutar makwabci babban laifi ne daga cikin manya-manyan laifuka wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana duk mutumin da makwabcinsa bai amintu ba dangane da bala'insa da jafa'insa ba zai shiga aljanna a gobe kiyama ya nuna cewa ma bai ma yi imani ba kamar yadda ake bukata duk mutumin da makwabcinsa kullum yake cutuwa da shi bazan Allah ya ce bai yi imani ba imani cikakke kamar yadda ake bukata an ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labarin wata mace wuni azumi kwana sallah ga sadaka ga sauran ayyuka na ibada laifinta ɗaya cutar da makwabta manzan Allah ya ce ‘yan wutacci in har bata daina ba wallahi su da yawa in dai kana makwabtaka da nan ba yadda za a yi kai barci shi kuma dare da Allah ya keɓanci ya halicce shi ya halicce shi ne don mu samu hutu ya zamanto mutum ya samu nutsuwa na'am kamar ni wai rera addu'a rera addu'a bai dace ba ba karantarwa mazan Allah sallallahu Alaihi wasallama ba ce ƙur'ani shi kaɗai ne aka umarci mu cewa mu rera karatunsa a faɗarsa da ya ce laisa minna mallam ya tazanna bil qur'an aw kama qala amma ita addu'a iya abinda ake bukata ka kyautata kalmomin sannan kuma ka kaskanta kai zuwa ga ubangijinka kuma tare da zuciya halartacciya dangane da abin da kake faɗa ko da baka fahimtar ma'anar larabcin amma ita addu'a ba maganar rirata lallai wannan duk abubuwa ne waɗanda ba su dace ba kuma karkace a can ai ana yi a can ana yi ba hujja bace ba hujja ni Allah ya faɗa ni manzon sa ya faɗa shine hujja a addinanci don haka jahilci ne mutum ya ce ai a can ana yi in ka ce a can ana yi kana ganin mai kyau ne can ba a saba ma Allah saban Allah da ake a can mai kyau ne darasi da na'am
ana adawa kamar a rabi ko alkhairi mutum ya dinga ya bayan sa amin amin
wai idan ka ji ana addu'a a talabijin ko kuma a radio ka iya cewa amin kwarai da gaske duk a lokacin da ka ji addu'a ana yi za ka iya cewa amin domin amin kalma ce kyaukyawa kuma wadda aka sunanta mana ita a lokacin da muka ji ana yin addu'a wanda ma'anar da ta kunsa shine ya ubangijinmu ka karba mana addu'armu darasi da ya gabata muna je cikin kitabu siyam mun tsaya karshen babi na 75 kai tsaye za mu tashi farkon babi na 76 قال أبو إيسى محمد بن إيسى الترمذي رحمه الله باب من أكل ثم خرج يريد سفرا malam Allah ya ji kansa ke cewa wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutumin da ya sanya akushin abinci gaba ya ci sannan kuma ya fita domin yin bulaguro misali ana cikin wata na ramadan ka ɗaure kaya kafin ka bar gida ka sa kwanan abinci ka ci menene matsayinka ka yi daidai ko kuma ka yi kuskure ko kuma shin mai bulaguro sai ya fita ya kama hanya ne sannan zai fara cin abinci wannan babi mun yi shi na ma ja a wa'ala da jina bibi kuna mun yi shi fara قال حدثنا قتيبة وابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن زيد بن أسلم عن محمد بن المنكدر عن محمد بن كعب رد أنه قال أتيت أنس بن مالك رضي الله عنه في رمضان وهو يريد سفرا وقد رهلت له راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل فقلت له سنة قال سنة ثم ركب قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني زيد بن أسلم أنه قال حدثني محمد بن المنكدر عن محمد بن كعب أنه قال أتيت أنس بن مالك رضي الله عنه في رمضان فذكر نحوه قال أبو عيسى هذا حديث حسن ومحمد بن جعفر هو ابن أبي كثير هو مديني ثقة وهو أخو إسماعيل بن جعفر وعبد الله بن جعفر هو ابن نجيح والد علي بن عبد الله المديني وكان يحيى بن معين يضعفه وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا للمسافر أن يفطر في بيته قبل أن يخرج وليس له أن يكسر الصلاة حتى يخرج من جدار المدينة أو القرية وهو قول إسحاق بن إبراهيم الحنظلي wato Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi Allah ya ji kansa ke cewa na ji wajen Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda a cikin wata na Ramadan yana nihin bulaguro lafazin wa huwa yuridu safara juna ce haliya na je wajensa lokacin da na je wajensa sai na same shi yana nihin bulaguro wa qad ruhilat lahu rahilatu wato an daura ma raƙuminsa sirji kar mu manta lafazin rahila bai keɓanta ba wato da ta matar raƙumi wadda ake cewa taguwa idan aka ce rahila dukkan raƙumin da za a iya labta masa kaya kuma za a iya bulaguro a kansa namiji ne ko mace shi ne ya ce wa ƙaduru filatilahu rahilatu wato an ɗaura ma raƙuminsa sirri wa labisa thiyaba safar kuma ya sanya tufafi wanda yake na bulaguro dan abinda zamu lura a nan bulaguro yana da kaya waɗanda suke na musamman hatta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai kayan da in yana zaman gida baya sawa sai zai yi bulaguro shi bulaguro yana buƙatar duk wani abu wanda zai kawo maka rashin wahala an gane ko yanzu misali mutumin da zai bulaguro ka zo ka nemi gari da ya ciki ka saka a jikinka saboda ma zai zame maka aiki sai ka nemi kaya waɗanda suke ba za su wahaltar da kai ba to don haka magabatan kwarai suna da kaya wanda suke na musamman idan za su yi tafiya suke sanya su shine cewa qadil labisa thiyaba safar wato ya sanya tufafi na bulaguro fada'a bi fa'amin fa'akala sai ya ce a kawo masa abinci aka kawo ya sa gaba ya ci faƙultu lahu sai na ce da shi sunna yin haka sunna ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mai bulaguro a cikin wata na ramadan kafin ya bar gida ya sa abinci gaba ya ci ƙala sai ya ce sunna ƙwarai sunna ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan gaba mu san da cewa duk lokacin da ka ji sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an masa tambaya dangane da wani hukunci yace sunna to baya nufin sunnar kowa illa sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda shi tambaye shi wai haka sunna ne mai bulaguro kafin ya bar gida yakan iya cin abinci sai ya ce kwarai sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam thumma rakiba sannan sai ya haura kuminsa kuma aka yi tafiya don haka wannan hadisi za mu iske menene maganganun magabata a kansa wannan dai na nuna mana ashe shi mai bulaguro a cikin wata na ramadan ba sai ya bar gida ba ya yi tafiya daidai da adadin da ya dace a yi kasarun sallah kamar yadda yake cikin maganganun magabata za a ce a wannan lokaci ne zai ci abinci idan yana da bukata tun kana gida in dai kayi niyyar bulaguro to za ka iya cin abinci sai dai a nan abin da muke so mu gane ya zamanto an shirya kawai tafiya za a yi kamar yadda a nan sai da aka ɗaura ma raƙuminsa sirji wannan riwaya ta biyu hadisin zaid ibn aslam daga muhammad ibn munkadir daga shi muhammad ibn ka'ab al-qurazi malam yace shi ma kwatancin hadisin da ya gabata ne don haka malam sai yace wannan hadisi hadisi ne kyaukyawa muhammad ibn ja'far shine ibn abi kathir wato amintacce ne daga cikin marwaitan hadisi kuma dan uwa ne na isma'il ibn ja'far sai ya ce amma abdullahi ibn ja'far wato shine ibn naji kenan ba ibn abi kathir bane walidu ali ibn abdullahi al-madini nan dan ya bambanta maka tsakanin muhammad ibn ja'far da isma'il ibn ja'far da shi abdullahi ibn ja'far kar ka fahimci cewa gaba ɗayan su ƴaƴan mutum guda ne shi muhammad ibn ja'far da isma'il ibn ja'far gaba ɗayan su ƴaƴan ibn abi kathir ne an gane ko illa kasancewar an gane shi kuma abdullahi ibn jafar shi kuma mahaifinsa shine ibn naji kenan shine naji shine mahaifinsa sai ce walidu ali ibn abdullahi al-madini shine mahaifin wato aliyu ibn abdullah al-madini wanda malami ne daga cikin malaman waɗannan malamai guda shida al-imamu bukhari da al-imamu muslim da al-imamu abu dawud da al-imamu tirmidhi da al-imamu nasa'i da ibnu maja gaba ɗaya su sun rawaito hadisi ta hanyar ali ibn al-madini sun fitar da hadisi ta hanyar sai ce wa kana ya haye ibn madini yubaifu wato ya haye ibn madini wato yana raunana wato shi wannan marwaici abdullahi ibn ja'far an gane ko kenan ba wancan ba muhammad ibn ja'far shi wancan muhammad ibn ja'far tuntuni malam ya gama magana akan sa caya amintacce ne to amma wannan da malam ya kawo don kada su rikita gare ka sai ce shi wannan abdullahi ibn jafar ya haye ibn ma'in wato yubaif duk da cewa ba kansa bane yake magana kan wancan marwaci muhammad ibn jafar shine yake magana amma dai matsayinsa amintacce ne ya haye ibn ma'in shine aka samu daga cikin malamai wato yake raunana shi sai ce wasu daga cikin malamai sun tafi zuwa ga wannan hadisi suka ce lil musafiri an yufira fi baitihi qabla an yakhruja matafiyi yana da damar da zai ci abinci a gidansa kafin ya fita zuwa bulaguro inda ya riga yayi niyya وليس له أن يقصر الصلاة حتى يخرج من جدار المدينة أو القرية amma ba shi da halaccin da zai yi kasarin sallah wato sai ya bar wato garu wanda yake na birni an gane ko a wancan lokaci gari zagaye shi ake da katanga ko kuma a nan yana nihi da jidarul madina sai ya bar gini wanda yake na birni don haka shi ne sai ce awil karya ko kuma alkaryas misali in alkarya ce wadda take babu gini kamar wani dan kauye wanda kamar riga irin ta fulani a nan baya halatta ka fara kasarun sallah dole sai ka fita bayan gida ma'ana ka bar gidaje idan a cikin birni ne dole sai ka fita bayan gari ya zamanto dama da hauni da gaban ka babu wani saurin gida to a wannan lokaci in sallah ta kama ka a wannan wuri kasarun sallah za ka yi misali a yanzu kun hau mota kun je daidai fas da polis sai aka tsaya ga lokacin azahar yayi to a wannan lokaci in za ku yi azahar kasarin sallah za ku yi me yasa saboda kun bar gari babu wani gini a damar ku ko a haunin ku ko kuma a gaban ku wanda galibi ita hospital police ana yin ta ne a ƙarshen gari kila in ta kasance a ƙarshen gari take dama da hauni da gaban ka babu sauran gidaje kuma ga lokacin sallah yayi tun daga nan kasarin sallah za ka yi ba maganar cewa sai ka yi tafiyar da ta kai mil 48 kamar yadda yake cikin maganganun wasu malamai to shine a nan suka ce amma ba shi da halaccin yin kasarin sallah dole sai ya bar gari domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kar mu manta a darasin mu na Bukhari ya gabata manzon Allah ya kulle kayan bulaguro lokacin da za su tafi Makka lokacin azhar da raka'a hudu manzon Allah ya yi ta a Madina amma da suka baro garin Madina suka zo nan Zulhulaifa lokacin la'asar ya same su a nan kasarin sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi to don haka amma in a cikin ramadan ne ba maganar cewa sai ka fita sannan za ka fara cin abinci tun a gida kana iya ci dalili a nan shine yadda anas dan malik allah ya kara masa yadda yi kuma aka tambaye shi shin haka karantarwa maza allah sallallahu alaihi wasallama ce matafiyi kafin ya bar gida ya ci abinci kuma alhali a cikin wata na ramadan ya ce kwarai ya ce wannan sunna ce ta maza allah sallallahu alaihi wasallam malam ya ce wannan fada ce ta ishaq ibn ibrahim alhanzali don haka wannan shine karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba maganar cewa sai mutum ya bar gida sannan zai ajiye azumi tun a gida kana iya ajiye azumi misali idan kana cikin niyya ta bulaguro wanda kar mu manta ajiye azumi ga ɗan bulaguro wannan rangwame ne na Allah subhanahu wa ta'ala ga bayansa kamar yadda ya ce faman kana minkum maridan أو على سفر فعدة من أيام أخرى باب ما جاء في تهفة الصائم قال حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا أبو معاوية هو محمد بن كاظم الدرير عن سعد بن طريف عن أمير بن مأمون عن الحسن بن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهفة الصائم الدهن والمجمر قال أبو عيسى هذا حديث غريب ليس إسناده بذاك لا نعرفه إلا من حديث سعد بن طريف وسعد بن طريف يضاعف ويقال أمير بن مأموم مأموم أيضا نعم wato wannan babi malam ya ce na bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da abin da ya dace amma mai azumi tsaraba idan ya kawo ma ziyara mai azumi ne ya kawo ma ziyara me ya dace kai masa na tsaraba ka ba shi kyauta shine sai ya zo da hadisin alhassan ibn ali ibn abi talib Allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce tuhufatu sa'im tsaraba ta mai azumi idan ya kawo maka ziyara shine adduhunu wal mijmar wato ka bashi man shafawa wal mijmar wato da kaskon turaren wuta in ka hada masa da turaren kenan ai ba laifi menene hikima a nan malamai suka ce domin abubuwa ne waɗanda suke gusar da gashiya to amma tare da cewa hadisin dai bai inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matsayinsa hadisi ne wanda yake da'ifi don haka ba za a kafa hujja da shi duk abin da kaga ya sauƙaƙa gare ka za ka iya ma mai azumi tsaraba inda a ce ya inganta to zai iya zamantowa dalili cewa ga abin da aka fi so in har za ka ba mai azumi to ka ba shi shine ya ce adduhunu wato man shafawa wal mishmar wato da kasku wanda yake na turaren wuta al-imamu tirmidhi yace wannan hadisi hadisi ne gari laisa isnaduhu bi zak ma'ana matsayin sa hadisi ne da'if wannan siga da yace laisa isnaduhu bi zak daidai take da fadar su haza hadisin da'if sai yace haza isnadun da'if sai yace la na'rifuhu illa min hadisi sa'ad ibn gari wannan hadisi ba mu san shi ba ta kowace hanya illa ta wannan hanya ɗaya-ɗaya ta hanyar sa'ad ibn dare duk inda aka kewaya aka kewaya kan wannan marwaici hadisin yake taka wurki sai ce wa sa'ad ibn darif yuba'ab shi ko sa'ad ibn darif wato malaman hadisi sun raunana shi ba sa karban hadisin sa don haka sai ce ana faɗa game da wancan marwaici umair ibn ma'amun ana cewa umair ibn ma'amun maimakon ma'amun karshen nun to sai su canza su zo da mimun kenan duka ana faɗa in ma ka ce ma'amun ko kuma ka ce ma'amun a takaice hadisin bai inganta ba babu ma ja a filfitri wal adha mata ya kun قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا يحيى بن اليمان عن معمر عن محمد بن المنكدر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس قال أبو عيسى سألت محمدا يعني ابن إسماعيل قلت له محمد بن المنكدر سمع من عائشة قال نعم يقول في حديثه سمعت عائشة رضي الله عنها قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه wato aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara mata yadda a wannan babi wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da wato ajiye azumi da kuma idi yaushe ne ke kasancewa ma'ana a yaushe ne ake cewa an zo ƙarshen azumi gobe sallah kuma a yaushe ne ake sallar layya aisha take cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da mu alfiɗuru yau mai yuftirun nas wato shi idi na azumi na kasancewa a ranar da jama'a suke don haka sai ya ce wal adha ita ma layya yawma yudhihi nas ranar da jama'a suke yi ita ce layya kenan mutumin da ya kaɗaita da ra'ayinsa shi ya ware ya ce a mu sai gobe za mu yi to ba layya ba ce ba jama'ar da suka yi mafi yawa wannan shi ne yi wannan ana magana misali a wajen ajiye azumi a wajen ajiye azumi in kai kaɗai ka ga wata jama'a ba su ga wata ba to ba maganar ka ce kai gobe sallah ce gobe za ka je kai idi dole ne za ka bari jama'a gobe in sun ga wata jibin za a yi sallah in ya so a yi gaba daya amma wajen daukan azumi in kai kadai ka ga wata baka ba jama'a labari ba an gane ku ko kuma ga malaman da suka tafi akan cewa daukan azumi ba a dauka da ganin mutum daya to kai ya zama tilas a kanka ka ɗauka to amma lokacin da ka ga wata za ka iya ajiye azumi amma maganar idi dole ka yi haƙuri ku yi tare da jama'a domin a nan manzan Allah ce ya yi alfiɗiru yau mai fiɗirun nas idin azumi shine a ranar da jama'a suke yi don haka duk ran da shugaba ya yi sanarwa gobe sallah wanda mafi yawan jama'a suke yi to wannan shine idi a musulunci duk wani idi da za a yi maimakon wannan shirme ne da hayaniya sai ce hakanan ita layya wato ranar da jama'a suke yi wannan ita ce layya ranar da shugaba ya yi sanarwa gobe ce sallah jama'a suka haɗu aka yi ta wannan shi ne don haka al'imamu turmizi sai ke cewa na tambayi muhammad ibn ismail ma'ana malami na al'imamu bukhari na ce da shi wai muhammad ibn munkadir ya kuji hadisi daga Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce na'am kwarai da gaske ya ji hadisi daga Aisha saboda su da yawa muke jin shi a cikin hadisin sa sai ya ce sami'tu Aisha ta radiyallahu anha naji Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta faɗa shi ko amintacce ne an gane ko amintacce ne inda bai ji ba bayan da za a yi amfani da wannan kalima ya ce na ji aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda bai ji ba sai dai ya yi amfani da in ma kalima ta an ya ce daga aisha ko kuma ya ce lalle aisha ta ce kaza kaga maganar cewa daga aisha baya nuna cewa ka ce kaji ko ka ce lalle aisha ta ce kaza baya nuna cewa kaji amma duk lokacin da ka yi amfani da wannan kalima ka ce sami'tu aishata na ji aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kalima ce wadda take nuna cewa tabbas ka ji abin da kunnanka malam ke cewa wannan hadisi hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce kuma hadisi ne garib amma ta wannan fuska to don haka kasancewar wannan na nuna mana kenan wajen ajiye azumi ko da mutum ya ga wata sai ya yi haƙuri kenan ranar da jama'a za su yi a ran nan za a yi haka kenan wajen sallar layya ko da a ce kai ka ga wata lissafin ka ya saba da na mutane to iya abin da za a yi sai ka yi haƙuri a ran da shugaba zai yi sanarwa za a yi sallah to a ran nan za a yi an gane ko mafi yawan jama'a a nan misali shekaru nawa a nan wanda gaya an tabbata gobe ce sallar layya amma shugabanni sai su juya a nan nijar an yi kusan shekara uku wasu mutane suna cewa a muta mu zami kaga shi ko abin da ya dace a ka'ida sai a yi haƙuri ran da mafi yawan jama'a suke yi shugaba shi yake sanarwa jama'a su to a ran nan a yi shi ne saboda shi musulunci a kullum abin da yake nema shine haɗuwar kan jama'a wanda shi matsayin idi sunna ce wadda take mustahabba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai karfi duk da cewa daga cikin malamai akwai wanda suka tafi akan wajibcin shi illa kasancewar anan da yana nuna mana ranar da mafi yawan jama'a suke yi shine idi haka layya ranar da mafi yawan jama'a suke yi babu ma ja'a fili itikafi idza kharaja min wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da itikafi idan mutum ya fita ba tare da ya gama ba shin ya zama tilas ya dawo ya cike kwanukan da yi niyya ko kuma shi kenan kayi addawalkin ko kuma mu ce za ka yi itikafin kwana goma da aka yi kwana biyar sai ka fita shin wannan kwanuka biyar sun zama tilasta a kanka sai ka cike su in zaka cike su kuma a yaushe zaka cike su قال حدثنا محمد بن بشار هو المعروف ببندار قال حدثنا ابن أبي عدي قال أنبأنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاما فلما كان في العام المقبل اعتكف عشرين قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه واختلف أهل العلم في المؤتكف إذا قطع إذا قطع اعتكافه قبل أن يتمه على ما نوى فقال بعض أهل العلم إذا نقض اعتكافه وجب عليه القضاء واحتجوا بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من اعتكافه فاعتكف عشرا من شوال وهو قول مالك رحمه الله وقال بعضهم إن لم يكن عليه نظر اتكاف نظر اتكاف أو شيء أوجبه على نفسه وكان متطوعا فخرج فليس عليه أن يقضي إلا أن يحب ذلك اختيارا منه ولا يجب عليه ولا يجب ذلك عليه وهو قول الشافعي قال الشافعي وكل عمل لك ألا تدخل فيه فإذا دخلت فيه فخرجت منه فليس عليك أن تقضي إلا الحج والعمرة قال وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه wato anas dan malik allah ya kara masa yadda ke cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana itikafin kwanuka goma na ƙarshen ramadan ma'ana a duk wata na ramadan manzon allah sallallahu alaihi wasallam da allah ya farlanta masa azumi shi da al'ummarsa kwanuka goma na ƙarshe manzon allah yake yin itikafinsu wanda kar mu manta in aka ce itikafi shine lazumtar masallaci domin ibada sallah karatun alkur'ani ambatan Allah subhanahu wata'ala sai ya ce falam ya atakif aman wato sai aka samu wata shekara manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi ba wata shekara ta zo ta wuce bai yi ba sai ya ce falamma kana fil amil muqbil shekara ta baɗi kenan da ta zo bayan shekarar da ya tsallake bai yi ba e ta kafa 20 mazan Allah sai ya yi itikafin kwana 20 an gane ku kenan wannan kamar ya rama kenan na shekara wadda ta wuce a duk shekara kwanuka goma na ƙarshe yake to da ya tsallake wata shekara bai yi ba da shekara ta dawo sai ya na kwana 20 to don haka a nan malam da ya ce wannan hadisi hadisi ne kyaukyawa ingantacce hadisi ne garib ta hanyar hadisin anas dan malik ma'ana anas shi kadai ya rawaito hadisin sai ya ce waktalafa ahlul ilmi fil mu'taki malamai sun yi sabani game da mai itikafi idza qaba atikafahu idan ya yanke itikafin sa qabla an yutimmahu ala ma nawa kafin ya cika a iya abin da ya ne na yi niyyar yin itikafin misali kwana biyar da na kwana biyu sai na fito to wannan kwana uku menene yake kaina sai wasu malamai suka ce idza naqada itikafahu idan mutum ya warware itikafinsa bai gama ba a iya kwanukan da ya nihi suka ce wajaba alaihi alqada ramuwa ta tabbata akan shi dole zai rama wa hatajju bil hadith suka kafa hujja da wannan hadith na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita daga cikin itikafinsa kafin ya gama fa ta kafa ashirin min shawwal manzon Allah a cikin watan shawwal sai ya yi itikafin kwana goma kamar yadda hadisin yake cikin bukhari an gane ko a cikin kenan watan shawwal manzon Allah sai ya yi itikafin kwana goma ya fita daga itikafin kafin ya gama kenan don haka suka ce in mutum ya yi niyyar wasu kwanuka kafin ya cika wannan kwanuka sai ya fita ba tare da wani uzuri ba suka ce dole zai ciki dole suka ce zai cike wannan kwanuka hujjar su shine wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma fada fada ce ta al-Imam Malik Allah ya ji kansa wasu malamai suka ce in lam yakun alaihi nazru itikafi in dai babu cin alwashin itikafi a kansa ba shi bai ci ma kansa alwashi na cewa sai ya yi itikafin kwana kaza a wannan shekara aw shay'un awjabahu ala nafsihi ko wani abu da ya wajabta ma kansa kenan na kwanuka misali kai ne ka ci ma kanka alwashi ka ce bana sai ka yi itikafin kwana shida da aka yi kwana uku sai ka fita wa kana mutatawwi'an fa kharaja an gane ko kenan in har mutum ya ci ma kansa alwashi to wannan dole sai ya rama haka wasu malamai suka ci domin shi addawal in ka ci alwashi tsakaninka da ubangiji cewa za ka yi wani aiki na ibada to wannan dole ka cika wannan alwashin amma suka ce wa kana mutaqawwi'an in har mutum ya kasance kawai kayi itikafi ne don neman lada don raye sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fakharaja haka nan kawai ganin dama kuma sai ka fita baka ci ma kanka alwashi ba suka ce falaisa alaihi an ya qadiya ba maganar cewa ya rama sauran kwanuka illa an yuhibba zalika ikhtiyaran minhu sai dai in ya so ramawar dan radin kansa to wannan ba laifi yakan iya ramawa amma ba ci da su bane shine yace wala yajibu zalika alaihi wannan bai zama wajibi a kansa wannan kuma fada ce ta al-Imam Shafi'i al'imamu shafi'i sai ya ce dukkan wani aiki mai sunan ibada wanda kake da damar da za ka aikata shine ya ce laka Allah ta dukula fihi wanda ba za ka yi ba wanda ba tilas ba ne a kanka yanzu misali kamar na filfili kaga ai ba tilas ba ne ba a kanmu amma me ake so mu yi su sai ce fa'iza da kanta fihi in ka shiga cikin aikin fakarajita minhu sannan kuma ka bar aiki cai falaisa alaihi an falaisa alaika an taqdiya ba magana cewa dole karama yanzu misali ka saba yin qiyamul layl sai aka wayi gari ka samu wasu kwanuka ba kai ba sai a ce dole sai ka rama ba magana a ce sai ka rama kwanukan da baka yi ba ko rama wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi dangane da qiyamul layl wannan dama ce aka ba mu'minai domin ladan su ya karu a wajen ubangiji subhanahu wataala wanda a duk dare na Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin raka'a goma sha ɗaya idan aka wayi gari a daren manzon Allah bai yi ba to in aka wayi gari Aisha ta ce yana yin raka'a goma sha biyu tsakanin kenan bayan rana ta hudu kenan lokacin wallaha har zuwa wato shine sallah ta azhar a wannan tsakani yake yin raka'a goma sha biyu to a nan malamai suka ce in dai ba ci ma kanka alwashi ba kai dangane da wani aiki na nafila to dan ka fara ka bari ba magana cewa ka rama amma in ka ci ma kanka alwashi dole za ka rama domin shi adda wala dole ne mutum ya cika shine a nan alimamu shafi ya ce falaisa alaika an taqdiya ba magana cewa karama illa alhajj wal umra wato sai dai haji da umra haji da umra ko domin akwai dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka zo suka yi wato umra wanda take ta ramuwa domin a shekarar da kafiran makka suka hana su wato shiga makka aka yi sulhu da shekara ta dawo manzala sallallahu alaihi wasallam suka zo suka yi kenan don haka a nan dai mai itikafi in dai ba adda walbe yayi kenan a nan in ya fita to ba maganar cewa sauran wannan kwanuka ya ciki in ya ga dama yakan iya cikewa domin wannan kauli shine kauli wanda yake mai rinjaye na amma in kansa ya ci ma alwashi wannan to dole sai ya rama babul mu'takif babun al-mu'takif yakhruju li hajatihi am la wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da cewa mai itikafi zai fita daga cikin masallaci domin wasu bukatun shi ko kuma ba zai fita ba قال حدثنا أبو مصعب المديني المدني قراءة عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أروة عن أروة وأمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف أدنى إلي رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح هكذا رواه غير واحد عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أروة عن أمرة عن عائشة رضي الله عنها والصحيح عن أروة وأمرة عن عائشة رضي الله عنها هكذا هكذا روى الليث بن سعد عن ابن شهاب عن أروة وأمرة عن عائشة رضي الله عنها قال حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن أروة وأمرة عن عائشة رضي الله عنها والعمل على هذا عند أهل العلم إذا اعتكف الرجل ألا يخرج من اعتكافه إلا لحاجة الإنسان وأجمعوا على هذا أنه يخرج لقضاء حاجته للغائط والبول ثم اختلف أهل العلم في إيادة المريض وشهود الجمعة والجنازة للمعتكف فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يعود المريض ويشيع الجنازة ويشهد الجمعة إذا اشترط ذلك وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وقال بعضهم ليس له أن يفعل ذلك أن يفعل شيئا من هذا ورأوا للمؤتكف إذا كان في مصر يجمع فيه ألا يعتكف إلا في مسجد الجامع لأنهم كرهوا الخروج له من مؤتكفه إلى الجمعة ولم يروا له أن يترك الجمعة فقالوا لا يعتكف إلا في مسجد الجامع حتى لا يحتاج أن يخرج من مؤتكفه لغير قضاء حاجة الإنسان لأن خروجه لغير حاجة الإنسان قطع عندهم للاعتكاف وهو قول مالك والشافعي وقال أحمد لا يعود المريض ولا يتبع الجنازة على حديث عائشة رضي الله عنها وقال إسحاق إذا اشترط ذلك فله أن يتبع الجنازة ويعود المريض wato Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan babi da malam yayi shin wai mai itikafi zai iya fita daga cikin masallaci domin wasu bukatun shi in ya gama ya dawo ko kuma ba zai fita ba Aisha ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yana itikafi adina ilayya ra'sahu manzon Allah sai ya sayo kanshi cikin gida fa urajjiduhu tace sai ina wanke masa kansa ma'ana na sarce masa yana cikin itikafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake daman kofar gidan gidan Aisha yana liƙe da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sai ya meko kanshi cikin gida Aisha sai ta wanke masa kai ta sarce masa wa kana la yadkhulul baita amma ya fita daga masallaci ya shigo gida tace manzon Allah baya yi illa li hajatil insan sai domin bukata ta mutum menene bukata ta mutum in ma misali shine abin da ya shahi biyan bukata kinaya dangane da bayan gari da bauli ko kuma cin abinci abinci ma wannan bukata ce ta mutum kenan abin da dole ne ban makawa shi kadai ne abin da yake dawo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gida idan yana iya tikafi don haka kenan wannan hadisi dalili ne mai itikafi duk abin da ya zamanto ban makawa na biyan bukata dangane da kusayen abinci wannan to yana iya fita ya shi gida ya ɗauko abincinsa ya dawo wannan duka kan iya yi amma in an samu wanda zai kai masa wannan shine ya fi dacewa al'imamu turmizi ya ce wannan hadisi hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce ya ce haka ba ɗaya ba ba biyu ba daga cikin malamai suka rawaito wannan hadisi daga al'imamu malik daga ibn shihab daga urwa daga amra daga aisha amma ingantacciyar magana malam ya ce an urwata wa amra an aisha urwa shi da amra gaba ɗaya suka rawaito hadisin daga aisha kenan anan ba urwa bai rawaito daga amra amra ita kuma daga aisha gaba ɗaya kenan da ita amra da shi urwatu ibn zubair gaba su sun ji hadisin daga aisha allah ya kara mata yadda kenan maimakon an urwata an amra an aisha da haka sai ce ingantacciyar magana an urwata wa amrata an aisha ya ce haka allais ibn sa'ad ya rawaito hadisin daga ibn shihab shi kuma daga urwa da amra daga aisha don haka sai ya zo da sanadin shine sanadin da wato kutaiba ibn sa'id daga laif daga ibn shihab daga urwa da amra shi kuma daga aisha sai malam yake cewa aiki akan haka yake a wajen malamai idan mutum na itikafi Allah ya khruja min itikafihi kada ya fita daga wurin da yake itikafi illa li hajatil insan sai domin bukata ta mutum abinda ban makawa wa ajma'u ala hadha malamai sun yi ijma'i akan haka ma'ana ba laifi abin da ya zama tilas mutum yakan iya fita annahu yakhruju li qada'i hajatihi zai fita domin biyan bukatar sa shine lilga'idi suka ce domin bayan gari wal bauli wato da bawali wannan zai iya fita ko gida yakan iya zuwa ya biya bukatar shi sannan ya dawo ثم اختلف أهل العلم ما لا يشي سنن ما لم يسن يساقاني في إيادة المريض game da gaida marar lafiya shin mai itikafi zai fita ya je ya gaida marar lafiya wa shuhudil jumu'a da zuwa jumu'a wal janaza da raka gawa shin mai itikafi zai yi waɗannan abubuwa fara'a ba'adu ahlil ilmi min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama wa gairihim wasu daga cikin malamai daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wasunsu su suna ganin halaccin an ya'udar marida mai itikafi yakan iya fita ya je ya gaida marar lafiya wayu shayyi aljanaza kuma yakan iya zuwa ya raka gawa wa ya shahadar juma'a kuma yakan iya zuwa masallacin juma'a iza shitar da zalika in har ya ma kansa sharaɗin haka kenan lokacin da zai shiga itikafi ya ma kansa sharaɗin to ya Allah zan yi itikafi amma zan iya zuwa zan je in gaida marar lafiya zan halarci jana'iza zan yi kaza waɗannan abubuwa suka ce in ya ma kansa sharaɗi to zai iya yi wannan faɗa ce ta Sufyan ibn Sa'id al-Thawri da Abdullah ibn al-Mubarak wasu malamai suka ce laisa lahu an ya fa'ala shay'an min hadha gaida marar lafiya ko zuwa juma'a ko raka gawa gaba daya suka ce mai itikafi ba zai yi ba iya abin da suke gani idan mai itikafi ya kasance a cikin birni birnin da ke da masallacin juma'a kenan ana juma'a Allah ya ataki fa illa fi masjidil jami a farko ma kada ya sake ya fara itikafi sai a cikin masallacin juma'a li'annahum karihu al-khuruj lahu min mu'takafihi ila al-jumu'a domin sun karhanta mai itikafi ya fita daga masallacin da yake itikafi ya je juma'a ya dawo amma hu itikafin shi bai ɓaci ba sun dai karhanta haka don haka suka ce in dai akwai masallacin juma'a a gari to a masallacin juma'a za ka yi itikafi walam ya raulahu an ya turkar juma'a ba sa ganin halaccin ya bar juma'a domin yana itikafi zai fita ya je ya yi amma fa an karhanta haka faƙalu sai suka ce la ya a takifu illa fi masjidil jami don haka ba zai yi itikafi sai a cikin masallaci na juma'a me yasa suka ce hatta la ya hataja hatta anan bi ma'ana kai ai kai la ya hataja an ya khruja min mu'takafihi dan kada ya bukatu zuwa fita daga wurin itikafin sa li ghairi qada'i hajatil insan ba domin wata bukata ta mutum an gane ku domin can Aisha ta nuna mana in dai bukata ta mutum wadda ban makawa ita kadai take dawo da manzon Allah gida amma in dai ba wani bukatar manzon Allah baya fita li anna khurujahu li ghairi hajatil insan wato domin fitarsa ba domin wata bukata ta mutum qabaun inda hum lil itikaf wato wannan tamkar ya yanke itikafin sa ne ya bata in dai ba wata bukata bace ta ban makawa wa huwa qawlu malikin wa shafi'i wannan fada fada ce ta al'imamu malik kuma fada ce ta al'imamu shafi'i wannan fada ita ce mai rinjaye domin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama duk a rayuwarsa a itikafin da manzan Allah bai taba huta bai je ya gaida marar lafiya ko kuma ya raka gawa tare da cewa irin waɗannan abubuwa abubuwa ne kuma waɗanda suke aukuwa al'imamu ahmad ya ce la ya udul marida ya ce mai itikafi ba zai je bai gaida marar lafiya wala ya tuba janaza kuma ba zai raka gawa ba hujja al-imamu ahmad ya ce hadisin aisha ta ce ba abin da yake dawo da manzon allah gida idan yana itikafi sai bukata ta mutum ishaq ibn ibrahim shine yace inishtar da zalika in ya ma kansa sharadin haka falahu an yatba al-janaza yana da halaccin ya raka gawa waya udal marid kuma yakan iya zuwa ya gaida marar lafiya a takaice shi mai itikafi iya abin da ake bukata abin da ya kai shi yi su ne ayyuka na ibada in ya gaji ya yi baccinsa amma duk abin da ya zama tilas ban makawa ba wanda zai masa fita ya je ya biya bukatarsa ko abinci to wannan yakan iya fita amma daga ya biya bukatar kuma ya dawo ko kayansa sun yi datti yana iya fita ya je ya wanke kai tsaye kuma daga ya gama ya dawo wannan duka abubuwa ne waɗanda suke na ban makawa ko kuma kasancewar baya jin daɗin jikinsa yakan iya fita daga masallacin itikafi da yake itikafi ya je likita in an masa magani ya dawo in kwanci ya kama shi a likita ya kwanta amma lokacin da ya gama daga ya samu lafiya to abin da yake kan shi sai ya dawo ya ci gaba da itikafinsa idan mace ce ce tana itikafi jinin al'ada ya zo mata za ta fita daga masallaci ta koma gida alhurma ta itikafi tana kanta lokacin da ta samu tsarki kai tsaye sai ta dawo zuwa masallaci nan za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك